باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثة هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيس مع التسكين وتا فعلت مطلقا كجئت لي والنون وليفف علن وافعلي والحرف لم يصلح له العلامة إلا انتفاء قبوله العلامة آه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه يكما وانا شيني درسي نبيكم cikin wannan manzuma mai albarka mai suna addurratul bahiyya bi nazmi matnil ajrumiya bi nazmi matnil ajrumiya na babban malami al'amiriti rahimahullahu ta'ala da ya ɗauki littafin al'ajirumiya ya waƙi a wannan rana ta litinin hudu ko biyar ko? shidda kuma? biyar dai biyar ga watan zulhijja jira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin a bayan gabatuwar muƙaddima ko da mun ka karanta a wancan darasi yanzu kai tsaye malam zai fara da littafi shine ya ce babul kalami babu alkalami za ka yi cewa babun alkalami babun alkalami ko alkalamu babun alkalamu in kai ta nuni da babun to sai za alkalam ya zan marfu babun alkalam zaka cewa babal kalami zaka cewa babil kalami da ya halatta zaka cewa kuma babul kalami kamar yadda yake kamar yadda yake rubuce ga ce babul kalam shi babu din sai zan khabar mubtada din sa mahzuf tagadiruhu haza in ka faɗi haka in ka ce babul kalami kenan ko in kuma ka ce babun alkalam to sai ya zanta kadirinsa haza babun huwal kalam sai za har yanzu yana nan khabar ɗinsa mutara ɗinsa shine zamiri na huwa na haza haka ka ce babul kalam sai zan muƙaddar shine fi'ili mana abda'u ko aqra'u babal kalami aqra'u babal kalami kuma kace babal kalam sai ya zama muqaddar harfu jarri harfu jarri anan mahzuf duk da wasu malamai sun rauda da cewa a shafi harafin jarra kuma yayi aiki haza da'ifun eh wannan yana da rauni fil lugha sai ya zama anar iqra fi babil kalami kai mai karatu ka karanta a cikin littafin babin da ya kunshi alkalam to wannan duka dai malamai ne suke maganganu a kai ya ce kalamuhum lafzun mufidun musnadu wal kilmatul lafzul mufidul mufradu to dama kun san ya dora wa kansa alkawali zai yi kokari ya bibiyi asalin abin da mai littafi ya kawo to dama kuma shi mai asalin littafi dama da alkalamu ya fara alkalamu huwa lafzul murakkabu almufidu bil wadai to wannan jumlat ita ce yake kokarin wakewa ana to ce wanda ya kalamuhum hum wannan damir yana koma zuwa ga annuhat malaman nahau su yake nufi ba malaman luga ba domin su malaman luga in sun ce alkalam ba wannan ma'ana suke nufi ba to haka wannan hukunci ya shafi malamai na nahau zancensu su malaman nahau banda wasunsu to in sun ce magana lafzun mufidun lafazi ne wanda yake ya ba da fa'ida cikakkiya saɓanin malaman luga sun sun ce magana to har abin da ba lafazi ba magana ne har abin da bai ba da fa'ida ba cikakkiya magana ne kamar yadda wani mawaƙi ke cewa innal kalama lafil fu'adi wa innama ju'ila lisanu ala al-fu'adi dalila dama magana cikin zuciya take an sanya harshe ne don ya zama dillali mai nuni mai bayani kan abin da ke cikin zuciya amma asalin magana cikin zuciya ne to kaga anan ya kawo alkalam bi ma'anahu allugawi allugawi sannan alkitaba a wurin su rubuci shi su malaman luga amma a wurin malaman nahawu rubutu don cewa labzin ya fitar da abubuwa da dama don allabzu suka ce huwa sautu almustamilu ala ba'd alhuruf alhijaiyya allati awwaluha alif wa akhiruha alya shi ake kira lafazi sauti wanda ya kunshi wani sashe na harufan hijaiyya harufan da yake harafin farko shine alif na ƙarshe yau shi ne lafazi amma su malaman luga sun ce a alhattu rubutu ne in ka yi rubutu magana ce sau da haka cewa lafzin na farko an fitar da rubutu na biyu an fitar da al'ishara nuni an fitar da ita sannan an fitar da hadisun nafs labarin zuciya an fitar da ko mafhumul hal abinda hali ya hukunta duk wanda a wurin malaman loga magana ne kuma hatta malaman shari'a yasa in ka rubuta saki ga matarka ta sau in ban da wasu shi alhassan basari ya ce rubutu ba saki ba ne sai ka yi magana ibn hazal az-zahiri rahmatullahi alaihi shi ma akan wannan fahimta yake amma jamhuru na malamai in ka rubuta saki ga matarka ta sau saboda innamal a'malu binniyat shi yasa aka raunanar da ra'ayinsu yasa malamai ma ko kawo su ba sai sai mai leke leke shike gani ire-iren wa'annan abubuwa to saboda haka dole magana a wurin larabci a wurin malaman nahwu ta kunshi al-lafz dole ta kunshi allabzu na biyu mufidun kuma ya zanta ba da fa'ida fa'ida ɗin nan cikakkiya ake magana ba na ƙasar sabon dole a samu fa'ida cikakkiya misali ja a zaidun zaidun ƙa'imu wadda duka fa'ida ce cikakkiya in ja a zaidun fa'akarimu in zaidu ya zo ka girmama shi duk wannan zance ne cikakke kuma ya cika sharaɗin abin da ake magana a kansa amma in ka ce zainu ko haza ko kama ko in duk wannan ba a kira ne magana saboda ba mu fi ba ne ko kuma in ja a zainu sai ka kawo jimla sharfiya ba biduni jawabi sharfi baka kawo jawabi sharfi ba to wannan ba a kira ne magana musnadu kuma wadda take da isnadi abin da yake nufi da isnadi ana at-tarkib kun san can cewa al-murakkab to da al-murakkab da al-musnad duk abu ɗaya ne lafazi ɗaya da ya bambanta ma'ana wadda an jingina wata kalma zuwa wata akalla ke da a samu ko al-mubtada da al-khabar ko kuma a samu alfa'il wal fa'il idan dai dole an samu kalmomi da suka haura ɗaya in ka kawo kalma ɗaya to wannan ba a kiran magana kamar zaidu shi yasa ba ya da bukatar lirabi don wasu ɗashi baka ce komai ba dole sai in kasa shi a jimla sannan ne za a san mahallinsa to baka sa ba to wannan shine tarifin da ya kawo sai ya cire sharaɗi guda da shi bai asalin matanin ya kawo bilwabai kun ga bai kawo shi ba alwadawul arabi wanda shine cikon na hudu ko shi nan da ya zo kawai sai ya kawo uku amma huwal kalam al-kalam huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wada'i to da yazo sai ya cire na karshe me yasa saboda shi akwai sabani a kansa yasa hatta cikin malamai ma ba kowa ke kawo shi ba wanda shi ma ibn malik a alfiyar sa iya abin da ya faɗa kenan shi bai ma kawo al-murakkab bai kawo al-musnad ba cewa ya kalamu na lafzun mufidun kastakin ismun wa fa'ilun summa harfun lil kalim idan mun ce magana mu malaman na hautu abinda muke nufi da magana shine abinda ya bada fa'ida lafzun mufidun shi iya abinda ya faɗa kenan sharuɗa guda biyu lafzun mufidun sai baka misali kastakin ka daidaita sai kawo kashe kashe kashen kalmomi ismu wa fi'ilin sun maharfin lilkali to haka ya kawo a cikin alkhulasa fi nahawi wadda ta fi shahara ta alfiya ta dan maliki to amma in ka koma asalin littafin kuma za ka ga kuma dai duk abu ɗaya ne ya faɗa kusa akwai asalin littafin alkafiyatu shafiya fi nahawi wa sarfi wal khaddi wal imla sabbaiti dubu uku to a can yake cewa ƙaunin mufidun ɗalaban au khabara huwal kalamu ya ce kastame wa satara ya an ce ƙaunin mufid ta fuskar nema ko ba da labari to huwal kalamu shi ne zance ga bambanci cikin alkhulasa kalam amma alkafiya ƙaunin shi ne bambanci can ya kawo mufid nan kuma nan kuma ya kawo mufid to abin da ya faɗa ke to wasu suna ƙara alƙasdu kama al'afari a alfiyarsa shi suna ƙara alƙasdu wanda al'imamu suyuɗi ya bi shi akan haka shi kuma yake cewa kalamuhum murakkabin zufa'ila su malaman na hau zancensu in sun ce magana alkalam shi ne murakkab magana take da tarkibi zufa'ida kuma da tabba da fa'ida shi ne ma'anan mufi sai ce bil qasdi bil qasdi kasma ya ce kamar bil qasdi kuma tare da nufi ya ce kasma in satarta wahida in ka ce isma amma inda niyyarka ka rufe kalma guda ita ce fa'ili isma anta shi da ta kadiri to kun gana a nan shi al'asari a alfiyarsa ya ƙara alƙasdu kenan mun samu allabzu sharaɗi na farko mun samu al'ifada ko sannan a nan shi malam ya kawo almurakab ko almusnad haka shi ma al'asari ya kawo shi zu fa'ida sannan ya ce murakabin kamin zu fa'ida to shi ma al'imamu su yi sai bi shi akan haka a alfiyarsa ta alfarida yake cewa kalamuhum lafzun mufidun yuqsadu wa indana wa indana al-kilmatu qawlun mufrad kaga shi koyi kusan yace kalamuhu malaman nahu magana su qaulun magana ce mufidun mai fa'ida yuqsad wadda an nufi ayita to a sharhinsu da yawa littafin shi alfarida mai suna almatali sa'ida bayan ya rubuta alfiya din fil nahawi wasarfi wal khat daga baya kuma ya dawo ya mata sharhi ana sayar da shi kasuwa sai ku nemi to sai ce kharaja an zalika almajnun wasahi wan na'im mutumin da ke bacci yayi magana laysa kalaman inda nuhat mutumin da amantuwa yayi magana laysa kalaman maganarsa haka almajnun to su sun sun ƙara wannan kun ga an samu me an samu ƙari ko to shi shehu abdullahi allamatu sudan rahmatullahi alaihi da ya zo shi duk bai tsaya wa kake wai sai kawo irin ta'arifin da alhariri ya kawo almulhatul mulhatul iraq haddul kalami ma afada almustami na hausa azaidun wa amrun muttabi wannan amulhaki haddin magana a wurin malaman nahau ma afada almustami' duk abin da ya fa'idantar da mai saurari. Na hau sa'a zaidun wa amurin mutabi, kamar ka ce sa'a zaidun wa amurin mutabi, amurin abin sabaya. To haka shi ba shehu Abdullahi da ya zo sai ya kawo irin wannan bayan ya yi maganganu a kan ma'anar sauti da yake cewa bintu famin, bintu famin sautun iza harfin fukit wanda yana ta'arifin sautin ne wa in hawahu lafzuhu wa menene in lam yufit wa in hawahu lafzuhu in lam yufit yace bintu famin abinda baki ya furta to ana kiransa sautun shi ake kira sautun in harfin fuƙit amma in sautin nan bai shayi hurufin hija'iyya ba wa in hawahu in kuma ya kunshi harfin hija'iyya to wannan shi ake kira allafzu kamar ta'arifin da da muka yi da muka yi a baya ko yace aula fa qaulun in kuma ya bada fa'ida to ana kira ne magana magana magana ya ce wa kalimatun ko wa kilmatun ya ce fizi mufradin ita kuma kalma abinda ka faɗa ya bada fa'ida kuma ƙwaya ɗaya shake kira mi shake kira kalma wa fizi isnataini jumlatun laulam tufil in kuma sun kai biyu to ko ba su bada fa'ida ba ana kiransa jumla ko ba su ba da kalma ma'ana ba ya ce amma wa ma a fada falkalamu to shi ne mahallar shahid wa ma a fada falkalamu duk abin da ya ba da fa'ida cikakkiya ana kiransa alkalam walkalimu fi zi sulasiha walƙaidu mastulzim amma yin sun ka haɗu su uku an samu harafi an samu fi'il an samu suna to wannan malaman nahawu na kira ne alkalim ana kiransa ana kiransa alkalim to haka ya kawo a littafin sa albaharul muhit eh babban kogi ke baiti dubu hudu da wani abu to shi mahallu shahid sai ce wa ma afada fal kalamu duk abin da ya baka fa'ida to ana kira ne ana kira ne alkalam yi kenan ka huta to duka in mun tattara maganganun gaba ɗaya za mu ga sharuɗan magana biyan ne na farko allabzu mun ji ma'anarsa na biyu al'ifada mun ji ma'anarta na uku al-murakkab ko al-musnad na hudu shine al-wada al-arabi wanda shine asalin mata ne ya aza wanda duk malaman ba su kawo shi ba duka ibnu balik a littafinsa bai kawo shi ba alkafiya ko alkhulasa fi nahawi haka shi ma imamu suyudi bai kawo shi ba shi ma mala abdullahi bai kawo shi ba saboda akwai sabani a kansa sannan na ƙarshe alƙasdu sharuɗa guda guda biyar to su ne sharuɗan zance amma su biyun guda biyu su mut- an yi ittifaki a kansu su kowa ya ambace su akasari mafi yawancin malamai sun ambace su ko al- da shi allabzu da al'ifada mafi yawa kuma sai sun ka ambaci a tarki kun fahimci ma'ana alkalamu yanzu duk sanda za ka yi magana ko za ka rubuta to a samu waɗanda sharuɗa a samu waɗanda sharuɗa an shigo? walkilmatun lafzul mufidul mufarad to ita kuma kilma ita tana da luga guda uku kakan iya ce kilmatun kakan iya cewa kalimatun wa huwa al-mashhur cewa kalimatun shi yafi shahara shine abinda qur'ani yazo da shi kalla innaha kalimatun huwa qailuha kaga bai ce kalmatun ba to akwai kalimatun kilmatun kalmatun da ya halatta to shi kuma al-lafzul mufidu al-mufrad lafazi kwaya ɗaya wanda ya bada fa'ida shi ake kira kilima ko kalimatun shi ake kira kamar yadda shi al'imamu su yi ya faɗa wal wa indanal kilmatu ƙaunin mufarad a wurin mu malaman na hau in mun ce kalimatun ko kilmatun to shi ne lafazi ƙwaya ɗaya wanda yake mufarad kamar zai kalima ne laisa kalamun saboda fa'ida saba cikakka bace ba tarkibi shi yasa bai zama al alkalamu ba bai zama alkalamu ba an gani? to shi ne abin da shi ma ibn malik yake faɗa a alfiyarsa yake cewa menene wal wa kalimatun biha kalamun qadiyu am wa kalimatun biha kalamun kadewa wani lokaci ana iya cewa kalima kuma ana nufin zance ana nufin zance da ita kamar wacce aya da muka kawo kamar kalimatu tauhid duk ana nufin ta da wannan ko ba haka ba to wannan ke lilismin wa fi'ilin summa harfin tanqasim to wannan a samun kalam ko alkalima yake maka akwai suna kamar zaidu akwai fi'ili kamar ja'a sun harfin sannan harafi kamar ila kamar fi ko abin da ya kama da wannan tanqasim ma'ana tanqasimu lil ismi wa fi'ilin summa harf shine kashe kashen ba na hudu duk da akwai su da sun ga kara na hudu al mukhalafa aka tambaye su meye al-mukhalafa suka ce asma'ul af'al irin su nazali irin su daraki irin su sa irin su wane ne wane ne sai to ai waɗannan layin sunaye suke eh saboda haka babu babu dai wani na hudu eh uku ne bilistiqra wa tatabbu duka an bi maganganun larabawa an ci musu guda uku ne wa hadhihi thalathatun hiya al-kalim to in sun ka haɗu su uku sai a kira su ne alkalim kenan muna da alkalam shi ne abin da ya ba da fa'ida cikakkiya shi ne mai sharuɗan can guda biyar muna da allabzu shi ne duk sautin da ya ƙunshi wani sashe na hurufin ja'iyya sannan muna da alkalima shi ne lafazi ƙwaya ɗaya sannan muna da alkalim shi ne wanda ya haɗa cikin jimlar akwai suna akwai harafi akwai fi'ili to shi ake kira alkalimu wal qawlu in kuma mun ce qawlu lafzun qad afada mutlaqa shine duk lafazin da ya bada fa'ida cikakkiya ko mara cikakkiya mutlaqan bisa babu wani kaidi shine shine ma'anar magana dan ibnu malik yake cewa wal qawlu am wal qawlu am don haka an ce alƙawlu duk ya game waɗancan abubuwa sai ce ka ƙun wa ƙadwa inna zaidan nirtaka ka ƙun kamar ka ce ƙun qad wa inna zaidan irtaka duk wannan ana kiransa qauli eh qum qaulun wa qad qaulun wa inna zaidan shima irtaka kaga inna zaidan irtaka kalam ne kuma qaulun saboda ya cika sharuɗin da ake bukata tabbas zaidu irtaka ya hau sama ko ya ɗaukaka kaga wannan kalamin ne ta amma kun to sai in ka kaddara kalma ta biyu sannan ya zamo alkalam shine sharaɗin da shi al'asari ya kawo a cikin abin in satarta wahida amma kat wa in wayan ga harufa ne harufa ne amma kuma lafazai ne kuma ƙaunin ne sau da haka ƙaunin shi duka ya fi su zama ashimal don shi komi na iya zama ƙauni komi labzun ƙaunin ne kalimatun ƙaunin ne kalam ƙaunin ne kalim ƙaunin ne amma lalakas to shi yasa aka ce shi kaulin din ya game su duka duka ya game su to yana da kyau ka san wannan su ne mabade na ilimin nahawu ka haddace su kuma ka fahimci ma'ana kowane eh to ya gama ta'rifi al-kalam sai ce falismu bitanwini wal khadd urif wa harfi khabdin wa bilamin wa alif wannan alamomin suna kenan ko alamomin suna yake sai ya ya kawo baka eh saboda komai da alamar su yake ne bayyana yace falismu bit tanwin suna ana gane shi da alama ta farko ita ce tanwin at tanwin to haka ya kawo su banda tanwini jarra harfin jarra al'alif wallam shi kuma ibn malik nawa ya kawo ba masu har da alfiya biljarri watan weni wanne dawa al ba masu har da wa musnadin lilismi tamyizul hasan shi abinda ya ce biljarri alama farko shi sai kawo aljaru saɓanin nan watanwin shi ne na biyu wanne da da kira wanda shi kuma bai kawo shi ba wa'al shi kuma bai ce wa alif wallah ba kuma a sahu al ya fi cewa al'alif wallah cewa al lilismi tamyizun hasan to haka ya kawo su to dan warjewa shi kuma shi ko me ya kawo shi ko a tuhbatul wardiya eh me yace shi kuma hmm shi kuma yace falismu bitanwini wal ikhbari yace anhu wa al menene anhu wa al wal idmari shi kuma akwai tsarin da yi yace shi suna bit tanwini shi ma ya fara da tanwini saboda haka yayi mudabaka da al-muridi wal ithbari anhu da bada labari akan akan suna duk sanda kaji an ce kaza labarin kaza ne to kaza din nan suna ne ba a bada labari akan fi'il zaidun qa'imun qa'imun khabar ne na me zaid to kaga an bada labari akan sa an gani wani dawa al ya kawo ni dai haka akwai kira sannan akwai al shi ma ya kawo al kamar yadda dan maliki yi to sai ƙara da abin da dubba su kawo wal idmari eh mahallin suna sai ka cire sunan sai ka kawo da miri sai wakilci sunan suna ɗaya da wannan sifa wakilin suna eh shine ma'ana al idmari shi kaɗai ke banta da wannan to anan menene at-tanwin at-tanwin suka ce nunun za'idatun talhaqu akhir al-ism lafzan la khatta wala shi ne tanwini ana samun wata nunin ta ƙari ƙarshen suna a lafazi amma a rubutu ba a ganinta a rubutu ba a ganinta to yana da kashe-kashe amma mafi mahimmanci cikinsu hudu ne zuwa biyar mun sha ambata su ko akwai tanwinu tamkinin shine yana riskat mufradi ko kuma jam'u takasir kamar zaidun wannan tanwini ana kiransa tanwinu tamkinin akwai tanwinu tankiri shine asalin suna alami ne amma sai kai mai nakira da ya bambance kamar ra'aitu marartu bisibawaihi wa bisibawaihin akhara to wa bisibawaihin akhara din nan da kawwa tanmini kenan ya nuna ba sibawaihin din da mun ga sani ba an samu wani sabon sibawai eh tanwinu tankirin akwai tanwinul muqabala shi kuma yana riskat jam'ul mu'annas as-salim jam'in mata kamar muslimatun eh mu'minatun kaga akwai tanwini eh yana muqabalantan nunun dake cikin jam'ul muzakkar as-salim muslimuna to madadin wannan nunun ana mata sai aka kawo tanwini aka kawo na hudu akwai tanwinul iwat shi kuma kashi uku ne iwadun an harfin iwadun an kaliba iwadun an jibla shi kadai kamar na farko kenan kullun ya'malu ala shakil ai kullu insanin to da sai aka shafe insanin sai aka kawo wannan iwadun an kalima kenan sai aka shafe shi iwanan a harbin shi kuma irin kamar ƙadin irin su fatan asan da duk wannan eh saboda eh sai aka shafe aka shafe harfu illa sai aka yi masu tanwini kama alƙadi to in ka shafe yawon ɗin nan to sai ka ce ƙadin ja a ƙadin kaka ce ja a ƙadi ja'a qabin wani alkali ya zo alfata ja'a fatan saboda ta shafi alif to wannan tanwinu iwadin an harfin ki akwai tanwinu an jimla iwadun kamar bada Allah ta'ala wa antum hina izin tanzuru izin sai aka zo da tanwini ma'ana hina ta karujin nafsu an nafsihi tanzuruna to wannan jumla gaba ɗaya sai aka shafe ta sai aka ce izin akwai tanwinu tanasu shi kuma munasaba ke kawo shi munasaba ce kai ta kawo shi ina mai bada misali cikin qur'ani kama inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wasa'ira to wannan kira'a ke akwai wata kira'a inna a atadana lil kafiri na salasilan wa agalalan to salasilan bisa ga kira'a waɗanda suka nawwana shi to wannan ana kira ne tanwinu tanasul saboda cikin wa agalalan akwai tanwini dukkanin kira'o'i haka sun ka karanta amma salasila wasu sun karanta bi tanwin wasu sun karanta kuma biduni tanwin to yadda suka karanta da tanwini to wannan tanwinin nashi littanasu li littanasu akwai aiki ko to Allah ya taimaka to akwai wasu waɗanda babu bukata aka amma dai waɗanda su ne suka shahara su suka zuwa ƙur'ani dukkanin nau'ukan din da dukansu sun zuwa Qur'ani an gani kamar faɗin Allah ta'ala da suke cewa faqadi ma anta eh qadin to wannan iwadun an harfin ke duk sun zuwa Qur'ani faqadi ma anta qadin ba su ce qadi ba qadi biduni tanwi ba haka ba haka ayin yake ba qadin saboda an shafe yawo to duk suna alismul makasur ko alismul manqus in ka shafe harafin illa sai ka mai tanwini sai tanwini ya zama iwadun an an bayanci tanwini ko eh to sai a yi ƙoƙari an gani a bincika surorin nan guda bakwai manya na alkur'ani a duba tanwini kala nawa ya zo a kowace sura daga fatiha babu ko akwai wani irin tanwini ya zo babu domin ya hujjar karshe babu eh haka ne babu eh to alhamdulillah eh eh eh eh ihdina mustaqi ya yake mhm ihdina aha mhm mhm babu tanwin babu to ni dai ina da ja eh amma dai ba yanzu ba eh ina da ja fihi nazarun amma aure na to a bakara fa sai a lalaba a gani nau'i nawa yazo a bakara a duba ali imran hmm nisa'i sannan a duba ma'ida nawa ya zo an'am a duba araf duka a duba anfal a duba tauba yunus duk waɗanda duka a duba duka nau'ukan tanwini da haka za ka gane na hau to wal khabdi bari mu yi a gurguje an fara kira da kuma jarra urif duk kalmar da ka gani da wasali kasa in dai wasalin nan na asali ne ba dalili ya kawo shi ba to alama ce ta cewa wannan kalma sunna ce a da kalmomin da wasu kamar lam yakunil ladhi eh yaku lam yakuni to wannan tanwini wani dalili wani dalili ya kawo shi eh to ba shi ake magana ba iltiqa'u sakini to an san shi haka wa harfi khaddin ko harafin jarra harafin jarra eh harafin jarra nawa zuwa fatiha hmm a suna da iyaka harafin jarra nawa zuwa suratul fatiha alhamdulillah li muna da lamun ko rabbil alamin eh arrahmanir rahim eh maliki yawmiddin eh iyyaka na'budu wa iyyaka har yanzu babu ya dina? gaibu mai matsayinsa a lerai harfin jarra ne ko ba harfin jarra ba harfin jarra ne? ba harfin jarra ba ce yana cike a da wato listi suna kinan lamun ɗaya gare mu? siraɗar lazina? akwai ala har so biyu ko uku kenan ala so biyu sannan muna da lam kenan har kwa eh a basmala ko in mun eh to in mun to ai yana yawan ra'ayin mu basmala ba aya ba to asa sun zama hudu kenan har basmala ko eh to sai a yi kokari shi kuma hizu biyu daga amma zuwa nasi sai a duba a ga harufan jarra nawa sun kazo tunda kun ga ce ina wa sai kun yi hankuli daga amma zuwa nas kowace sura harfan jarra nawa sun kazo harfan jarra guda 20 ne duk da ibnu malik ya ce 21 ne kama bari mu yi a gurguje da yake lokaci yayi wa bilamin wa alif haka kalma ta fara da lamin alif ko al al sai ta akwai maganganu a kanta kuma ba ko ina take zuwa don ta'arifi ba amma yana nufin wadda za ta zo ta arrafa suna asalin sunan na kira ne sai ta mai da shi ma'arifa to shi shi take nufi an gani shi take nufi kala biyu ce takan zo listigiraqi sannan takan zo aljinsiyya kama alhamdulillah al'in nan ta ta'arifi ce ta ta'arifi ce haka na ar-rahman al'in nan ita ba ta ta'arifi ce haka na ar-rahim su uku ɗaya ne a fatiha? eh ga addini kana saurin yanke hukunci sannan ga addini alko? hudu kenan ko? asirata almustaki ga suna da yawa shi sannan ga addali guda nawa kenan to a yi talo da aikin koko to bari a tsaya kanta in mun dawo sai mu tashi wal fa'il saboda haka duk sanda aka yi karatu za mu dinga wazza a aiki saboda ana yin karatun kuma ana ɗabbaƙawa da haka za a gane na hau yau aiki nomin ka bai yanzu biko na harko a habita tanwini surori bakwai manya na farko sannan a fitar da harfu jarri a hizo biyu na ƙarshe eh amma zuwa nasu ko eh to ya kamata a ƙara da al eh huruful jarri eh su da yayi sanannu eh sun kai 21 sun kai ashirin a ƙara da almana a samu wata sura sai a hidda shi ke sa a gane na hawa masu in dai ba mu yi haka ba to akwai matsala dole shi na hau in an yi shi to a ba da aiki a je a yi kuma za mu yi ƙoƙari mu dinga baiwa ƙur'ani da sunna muhimmanci sau da haka al'in ana iya juya gefen hadisi ko a uku za a bai wani sati ba ba a ya kamata kawa kanka adalci tun da ba a yi wani sati bari a ƙara saboda haka alshi kuma a ɗauki al'arba'unan nawawiya hadisi nawa ne 42 ko 42 yawwa to hadisai 20 na farko to su kuma su muka so a hiddan mana al-al-al-al kun fahimta? daga hadisi na farko zuwa na ashirin kowane za ka duba kalmar da ta zo da al amma ta zama ta ma'arifa akwai wadda al mai ma'ana allazi irin su wasafa ta safa wannan al din ma'anarta allazi da ko allati wasafa ta safa ma'anarsa wallazi na safu in mun fassara ayat cewa bala'ika take nufi in kuma mun ce iska ake nufi kawai wallati safafna shine ma'anar waɗin nan irin su wal'adiyati aldin nan ta ta ma'ana allazi ce banda ire-iren wayannan to akwai ire-iren su sai ku duba al ta ma'arifa wadda in an cire ta to sunan ya zama na kyau in an sa ta suna ya zama ma'arifa na kira shi ne suna gairu mu'ayyan ba mutum kwaya ɗaya ake nufi da shi ba ita kuma ma'arifa ayyanannin mutum kamar alkitabu hmm? kaga ayyanannin mutum ne alif lamin zalikal kitabu to al'in nan kaga ita ta nuna cewa ƙur'ani ake nufi da an ce zalika kitabun sai a ce ba ƙur'ani ake nufi to Allah ya taimaka babu tambaya kowa ya gane assignment din duk sanda za a dawo sai a zo da shi eh eh mun gama da shi ya kaji an faɗa ba an faɗi aka samu nashi ba to duk wanda ka ɗauko sai ka ce to iri kaza ne sai ka rubuta ko ba mun faɗa kashi biyar ba ba kashi biyar ba mu kawo tanwinu tarannum tanwinul gali kaga ba mu ambace shi da yake wannan yana cikin waƙe shi yasa ba mu kawo shi amma dai waɗanda su ƙur'ani ya zo da su duk asamin inda za mu bayar ba za mu wuce ƙur'ani ba insha Allah ko sunna eh eh na'am eh manyan surori guda bakwai banda fatiha daga bakara kawai za ka fara sau da haka ranar da za a dawo kowa sai shi sai shi abin nan kuma kowane a yi shi daban a sami doguwar takarda ba a karamar takarda ba kuma ba ga littafi ba sai dai in kai kuma ka kwafe ga littafin kuma ka a yi da fensi biro za ka samu ba a rubutu da fensi ba samu doguwar takarda mai kyau wadda ba ta yi dauɗa ba kuma ba ta yage ba sau da haka shi na hau dama likulli darsin wajibul manzil duk karatu an kai to sai an ba da aiki sai dai ba ku shirya ba na irin karatu in haɓa ku shirya ma wannan ba sai to ana irin hiya to yanzu da diyar ɗehi ma sauƙi mahallin shahid dai ya zo abinda an ka nema sai a same shi in kana da lokacin da za ka rubuta ayan ko bayan ka rubuta ta kuma sai ka yi bayani sai ka ce cikin ayat ga tanwini iri kaza in kuma shi ka kawo shi kenan sai ka rubuta sunan sura shi kenan babu matsala muradi dai in ka kawo ka yi bayani don kakka rubuto aya ɗaya ka yi gum da baki ka wuce yana aikin bai ƙare ba a a misali in ka rubuta aya in haka na da wannan lokaci to sai ka dawo ƙasa ka ce jimla kaza da ta zo a ayan ita ce kaza da kaza da kaza shi kenan sai ka wuce ga ta biyu haka haka insha Allah sai a yi ƙoƙari abin da ya samu gaba da surorin saboda tanwinin ba wani yawa gare ba sosai ko sun yawa surorin ba su yawa ba to ba mun faɗa ba kuma an yi rakodin sai ka ce ka saurara sannan na ba da misalai ko ban bada ba to mi haka sa a yi ma mi kake sa a yi ba ko ba ba haku zubo su ɗaya mun kai ba ko wani sai da mun ka faɗi misali wabil misali ya tabi bil maqam eh kamar ba ku saba da da asami ba kamar ba ɗalibai ba ha na'am wabi wabilla eh lami a'a lam wadda ta zo farkon suna ta ma'arifa kama alkitab akwai alif da lam farko ko babu to irinta ar-rahman ar-rahim eh eh al dama asalin al kake ce yayi illa mun shamsiya ce sai kai sai kai idigani ka gani? wadda aka ba la nahiya ake magana wannan ita ai daban take ba ita ba duwayen nan daban nan ta ma'arifa ake magana ta ma'arifa kowa ya gani eh kowa dai ya kokari ya lalama amma dai kai ku in kawwa na hawa haka to ba a shekara guda baka gane na hawa duk wanda yawa na hawa ga karatu to a matsalar mu yanzu ba mu son wahala komi son makai madaukai bantas kuma kun ji yadda mun ka faɗa cikin ta'alimi al-ilmu la yunalu bi rahatil jism kyauye wai kai dai kana nan kwance ka samu ilimi kai waɗanda abubuwa da kake jin ana kawo halan gaban za ake kawo su ba su nan za a ke kawo su ba eh to kai ma haka kake zato تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللعين kowon kunan gurin sai zama malami ko ba haka ba to sai abin da yasa mabiyancin ku a laran momi kuke kuna karatun qur'ani eh ba koma mun kai gehin luga misali mun kace dan darani ka fidda kaza ba zuhudu ka fidda kaza alburda qur'anin gadai da kullun shi na muke karantawa to muna so ya zan kana karanta qur'ani kuma kana fahimtar me kake karantawa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi to kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi to wannan shi muke bukata ba wai kana karatu kawai baka san abin da kake faɗa ba in ka kawo ga lamun ka san me ce in ka kawo ga harafin jarra haka ake bukata na fatar an gani eh sannan kuma za a haddace baitocin dole sai a yadda labudda min al-hibz labudda eh kamar yadda alfiyatu tauhid akwai ranar da za a yi tambaya to shi ma al'amriti akwai ranar da za a yi tambayar baitoci sau da haka nan san muka ko da shekara ka yi mutum ya zanda ya ji jimla yana iya la'irabin ta duk da ba a fara la'irabi ba shi ma yana nan ta za a ba da wasu kalmomi a ƙur'ani ko a hadisai a ce a je a yi la'irabi bayan an baka igizanku daban sai ka je ka auna da ƙwaƙwalwar da Allah ya baka kai kuma kai haka ake bukata in ku ba ku shirya ba shi ke eh to shi da shi ke saboda haka sai an dauri eh su biya raka Allah mu biya duka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh